إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عشرين دهدو قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da talatin ga watan goma a girgoriyan kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne kasa ɗinmu na talatin da hudu daga cikin jirangiyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala wanda idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba a mun kammala da babin da ke magana akan almahabba wato yadda ya kamata mutum ya so ko sharaɗi na la ilaha illallah daga cikin sharuɗan akwai almahabbatu salla ilaha illallahu irin san da yake kore ainihin wato kyamatta ko gudunta ko kuma ƙaryata ta a wannan mun kammala hisatin da ya gabata kuma mun yi bayanai daidai gwargwado akan ma'anar almahabbatu wanda a ciki har muka mai da martani da raddi ga wasu asnafil mubtadi'a wasu dangogin yan bid'a da suke ganin cewa wai su masoya manzan Allah ne wanda suke gayyato shegantaka da iskanci da nufin cewa suna son Allah ko suna son manzan Allah mu ko muka ce ka'ida son Allah da ka'ida son manzan Allah shine a ganka kana yi wa Allah ko annabin biyayya da Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين mun yi bayanai gwargwadon iyawa muna addu'a Allah ba mu ikon fahimtarsa da aiki da shi sannan yau in Allah da za mu tashi a sharɗin famin to a sharɗin famin ɗin nan malam sa'id ibn raslan bai faɗi sunansa ba amma suna cewa a sharɗin samin shi ne alkufuru minka bima yi ubadu min dunillah wato kafir cewa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah wannan shi ake kira sharaɗi na takwas daga cikin shurut na ainihin wato la ilaha illallah domin ka tabbatar da haka idan ba manta ba dama mun faɗa muka ce sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai ne man ƙala ha mu'taqidan ma'anaha وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس لله إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد سيتي بالخلق والرزق وبالتدبير jalla ani shariki wan naziri sai yace wa bi shurudin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat sai yace fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha sai yace al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة سيتوفقك الله لما أحب waɗannan su ne shurutu na la ilaha illallah guda bakwai to mun gama da su to akwai sharɗa guda biyu da wasu malamai suke ƙarawa wanda yake zamowa na takwas da na tara to yanzu na takwas ɗin za mu karanta shine a wani baiti yace wa zida saminu ha alkufranu minka bima yu'badu min dunillahi a qad uliha wa zida saminu hal kufranu minka bima yu'badu min dunillahi qad uliha wato an ƙara na takwas ɗinta cewa ka kafircewa dukkanin abin da ake bautawa koma bayan Allah ina fata kun fahimta to wannan kafircewa koma bayan Allah din duk da cewa yayin da duk ce la ilaha illallah to ai ka ce babu wani abin bautawa sai Allah ko to tare da hakan kuma ana so a ba da yasa wasu malamai ma ba su kara da shi ba saboda a cikin la ilaha illallah ai akwai al-kufru bima yu'badu min dunillah ko to yasa wasu malamai ba su kara da shi ba amma wasu malamai suka ce a bahi shi ma mai cin gashin kansa cewa bayan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ya zamanto ka kudurce kafircewa duk abin da ba Allah bane kar ka yadda ka ji a ranka cewa wani abin da zaka bashi wata kima ko martaba ne an gane maganar da kyau ko to shine to shine sai malam yace wa zada ba'du ahli al-ilmi shartan thaminan wasu daga cikin malaman ilimi sun ƙara sharaɗi na takwas wa huwa al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah wannan sharaɗi na takwas din shine kafircewa dukkanin abin da ake bautawa koma bayan Allah ma'al imani billahi rabban tare da kudirce cewa lalle Allah shine mahalicci shine ubangiji an gane ko wa khaliqan kuma Allah shine mahalicci rabban wato a matsayin arrabbu wanda ke renon bayi da kuma wanda ke jin kansu da wanda ke tarere su da wanda ke biya musu biyan bukatunsu an gane magana da kyau ko khalikan kuma wanda ya halicce su an gane magana da kyau ko yawwa wanda ya halicce su ya halicci abin da suke aikatawa ya kuma halicci duk abin da suke rayuwa ainihin wato da shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko yawwa wa ma'budan sannan kuma mu yarda cewa Allah shine abin bauta bi haƙƙin da gaskiya da cancanta da dacewa akwai ababen bauta amma ba su cancanci bauta ba akwai ababen bauta amma bautar su ƙarya ne ba gaskiya bane an gane ko to don haka shi ya cancanci bauta kuma abin bauta ne na gaskiya kuma bauta masa abu ne wanda yake shine tsiran duniya da lahira baki daya sai malam ya daura wannan magana tasa da aya ta ɗari biyu da hamsin da shida a cikin suratul baƙara da Allah yake cewa la ikraha fid dini babu tilas a cikin addinin Allah duk wanda yace ba zai yi musulunci ba ku rabu da shi an gane magana da kyau ko ba za a tilasta maka sai ka shiga addinin musulunci ba ba wanda ya isa ya tilasta ma akan wannan la ikraha fid dini Allah ya ce qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy domin shiriya ta bayyana daga bata shiriya ta bayyana daga ainihin wato abin da yake kafirci musulunci ya bayyana an gane shi an gane kafirci gaskiya ta bayyana an gane ta an gane ƙarya بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أنغانيكو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دن هكا قريا تبينا قسكيا ما تبينا وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir an gane akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna Allah ya ce mun shiryar da ɗan adam hanyoyi guda biyu mun bayyana masa su hanyar wuta da hanyar aljanna hanyar tsira da hanyar dilmiyewa da rushewa da fatattakewa da watsewa da lalacewa duk mun nuna masa don haka abin da ya rage wa ɗan adam shine ya zaɓa ya gasa tsakanin hanyar tsira da hanyar ɓata don haka Allah ya ce a qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay haqiqa bata ya bayyana daga ainihin wato shiriya sai Allah ya ce wa man faman yakfur bi tagut duk wanda ya kafirce wa tagut wanda mun sha bayyana ma'anar tagut din nan kamar yadda Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin littafin sa salasata usul mun mun faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba wa yu'min billahi kuma ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to wanda ya kafircewa abinda ake bautawa koma bayan Allah yayi imani da Allah na gaskiya to wannan shine yayi riko da igiyar Allah wacce take mafi karfi lam fisama laha wanda ba za ta tsinke mishi ba wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne Allah yana jin abinda muke faɗa muke furtawa kuma muke aikatawa kuma masani ne akan duk abinda muke faɗa din muke furtawa muke aikatawa da haka in mun yi daidai ya sani in mun yi ba daidai ba ma ya sani inda gaske muke yi ya sani in ƙarya ma muke yi ya sani subhanahu wata'ala shine sami'un alimun mai ji ne masani jinsa ba shi da iyaka a ce iya abu kaza Allah ke ji baya jin kaza baya haka ba jinsa ba haka jinsa yake ba shi jinsa yana jin komai kuma jin wani abu baya shagaltar da shi daga jin wani abu yayin da kai yanzu da kake sauraro na in wani yana magana a baya in dai hankalinka yana guri na to baka jin abin da na bayan ka yake faɗa haka ne ko ba haka ba in ko hankalinka ya tafi maganar na baya na bayan ka to baka jin ni kuma me nake faɗa to shi kuma Allah kowa na magana a duniyar nan yanzu haka wani yana can yana hira wani yana gindin mai shayi yana taɗi wani yana gurin mai shushaina wani yana gurin haka ne to sauraron ni da nake ta'alim yanzu baya hana ya ji wanda yake teburin mai shayin nan yana magana kuma jin da yake min baya hana ya gane mai wancan yake faɗa haka wani ma da ke guri kaza haka wani ma da ke gari kaza haka wani ma da ke guri duk duniya yanzu ana ta maganganu ko ko ba haka bane to Allah na jin kowa kuma yana bambanta abin da kowa yake faɗa to ka isa ka hada jinka da na Allah eh ka gani to da yace sami'un wannan haka ake nufi alimun masani sanin Allah ba irin na wane da wane da wane ba ne duk waɗanda ka gansu a duniya masana to Allah ne ya gutsira musu kaɗan daga cikin sanin shi an gane magana da kyau ko shi yasa ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a mutane ba su isa ba wane su na gaba da su yayi tsararo inji Allah su kewaye ilimin Allah wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a an abin da Allah ya ga dama shi yake menene sanar da mutane yasa a wani guri yace wa ma utitum min ilmi illa qalilan ba mu ba ku ba daga cikin ilimi in ba dan kaɗan ba dan kaɗan na yaga muku na gutsura muku Tun aka ce al'alimu Allah masani ne daina kwatanta saninsa da sanin wane da wane da wane, karka kuskura tunaninka ya dinga harba maka limit na ilimin Allah, ilimin Allah ba da limit, ba da iyaka. Yanzu ko da muƙaddara a ce Allah iya duniya kawai, kai ɗan adam ka san duk komai na duniya misali, ko? muƙaddara ka san komai a duniya wanda kuma ba yadda za a samu wanda ya san komai a duniya kai wallahi tallahi ba yadda za a yi a samu mutumin da ya san komai a garinsu duk komai a garinsu ya sani akwai kai wallahi ba wanda ya isa ya san komai a gidansa kai wallahi tallahi ba yadda za a yi kasan komai a ɗakinka na fata an fahimta kai wallahi tallahi ba wanda ya isa ya san komai a kan kansa karan kansa an gane magana da kyau to in mun kaddara takadiru huhuwa cewa akwai wanda ya san komai a duniya to shikenan iya duniya ya sani ya san lahira wannan in mun yi takadiru huwa kenan ina fata an fahimci magana to shi yasa an ce wa Allah al-alimu to karka kuskura ka fara tunanin wannan irin ma ilimi ne ilimin Allah ya wuce tunanin kowa ya wuce tunanin kowa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi mai albarka shi ne yake cewa huwa sami'ul alim lalle Allah maɗaukakin sarki masani ne kuma mai ilimi ne malam ya ce wa huwa nafi wal ithbatu abinda ake nufi da wannan shine korewa da kuma tabbatarwa allazi fil kalimati tayyiba la ilaha illa Allah wanda yake cikin wannan kalma mai dadi mai armashi mai albarka ita ce kalmar la ilaha illa Allah wa fi da'watil mursalina kuma take cikin da'awar manzanni li'anna an-nabiyyina wal mursalina domin annabawa da manzanni kaf ja'u bin nafi wal ithbati abinda suka zo da hihi ne su korewa Allah bautar wani su tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratul a'arafi ya ce, Ubudullah ku bauta wa Allah malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah da ya kamata ku bauta wa koma bayansa. To bari mu ji da kimanin ya ce, duk annabawa gaba ɗaya sun zo ne da wannan maganar jama'a ta la ilaha illallahu. duk abin da annabawa suka yi gaba ɗaya a duniya abin da suka yi ƙoƙarin tabbatarwa shi ne la ilaha illallahu kar a bauta wa kowa sai Allah shi yasa gaba ɗaya faɗan annabawa da munafukai da kafirai akan wannan ne fa kuma duk wanda kaga yau ana rigima da shi a cikin duniyan nan kaf wallahi akan wannan abun ake rigima da shi shine yana kokarin ya tabbatar da abautawa Allah shi kadai abu addinin Allah su kuma 'yan duniya ba sa so abu addinin Allah jama'a kun fahimci magana da ke ko a wani guri ya ce wa'iza ƙila lahumus judulin rahamani ƙalu waman rahaman a nasjudu lima ta'amuruna wa za da hum nufura wa'iza ƙila lahum idan aka ce musu usjudulin rahaman ku yi sujuda ga arrahaman ku bauta wa Allah kar ku haɗa shi da wani ƙalu hekaza sun ce waman rahaman waye kuma arrahamanu wai waye Allah wai Allah ne ba san shi ba da Allah jama'a mutum zai yi wa a ce ya manta da kansa ka manta da kanka zai yi to in dai ka yadda ba zai yi ka manta da kanka ba ai baka yi saka ce waye Allah ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko in kuwa har ka yadda dan adam zai iya mantawa da kansa to shikenan abinda nake nufi da wannan karkace ka yi rabo ka manta da kanka ba wannan nake nufi ba a a ce kai kanka ka manta da kai kanka kanka kanka gaba ɗaya ka manta da shi ba zai yiwu ba ko to baka yi saka cewa ya Allah ba ma'ana ka san akwai Allah ka san kuma abin bauta ne sai dai ka ƙi a wani guri Allah ya ce wa idza du'iya Allah wahdahu idan aka kwarma wa Allah kira shi kadai ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirati sai kaga zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba ta ɗugunzuma ta tashi hankalinsu ya tashi daga an kira Allah an ce a yi addini an ce a yi musulunci an ce a kaɗe ta Allah da bauta an ce wannan bid'a ne kar a aikata an ce wannan kafirci ne Allah ya hana annabi Muhammadu ya hana wa idza du'iya Allahu wahdahu daga an kira Allah rak kwaya ɗaya tilo ɗaya ɗayan da ba shi da kishiya ish ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai kaga hankalinsu ya tashi sun rasa ina sa kansu zuciyarsu ta ɗugunzuma ta kuntumi jama'a kun fahimci magana amma Allah ya ce wa idza du'iya alladhina min dunihi daga an kwarma kiran waɗanda ba Allah ba kuma idahum yastabshiruna he kaga suna farin ciki la ilaha illallah la ilaha illallah daga an ce kaza yanzu ka lura daga ka zo ka ce abota wa Allah shi kadai a kadai ta da bauta sai kaga kowa yana rigima da kai amma idan ka ce ai duniyar nan kowa a bar addinin sa mai bautar bera yayi mai bautar macizai su yi eh ai addinin ai ba ai ba wani matsala ai dillalibe ake cikin duhu ko haka suke faɗa ko in ka faɗa haka sai ga an ce a wannan ba matsaya wannan ai ya waye ya san me yake yi wannan ai in kana neman cikakken mahaukaci wanda ya kamata a ɗaure shi na rantse muku da Allah a samu wanda ya ce wai a bar mutane su yi bautawa abin da suka ga dama to wannan shine cikakken mahaukaci amma yanzu a duniya cikakken wayayye shine wanda ya zo da wannan da'awar shi yasa zaka ga suna ta kokarin da'awar interfaith interfaith ne ko menene ma'ana ƙoƙarin wahadatul adiyan ƙoƙarin haɗa addinai su zama guda ɗaya ai ya halatta da kirista da waye a zauna ɗaya karka muzanta addinin su su ma karka ma'ana wai karka ce ba kiristanci wai kiristanci kafirci ne karka faɗa haka a gidan uwarwa ne aka ce kiristanci ba kafirci bane ku ya haƙuri jama'a an gane magana da kyau ko wayayye shi ne kar ya ce a ai waɗannan kafirai ne kaza kaza a'a ai billahi allazi la ilaha illa huwa su ne ma ajin farko daga cikin kafirai an gane maganar da ke ko to wannan shine matsala shi yasa sai malam yace duk annabawa gaba ɗaya da a wadda suka zo suka yi shine tabbatar da abota wa Allah a rusa duk abin da ba Allah ba to bari ya kawo cikin suratul a'raf bari mu shiga cikin suratul a'raf mu ji kaɗan daga cikin annabawan da suka yi wannan kafin mu je gaba Allah ya ce laqad arsalna luhan ila qaumihi hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanansa fa qala ya qaumi ibudullah kaji ko annabi nuhu babbar da'awarsa he ce wa mutanansa ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah in ba shi ba yanzu wannan la ilaha illallah dai ko ba la ilaha illallah ba la ilaha illallah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah da ya wuce shi sai ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina jiye muku azaba ne a rana mai girma in kuka kuskura kuka mutu kuna kafirai annabi nuhu yace billahi allazi la ilaha illa huwa babu abin da zai hana ku dandanar azaba to me ya faru qala al mala'u al mala'u ay asadatu war ru'asa shugabannin kafiran sai suka ce musu inna lanaraka fi dalalatin ko fi dalalin mubin kai annabi nuhu mu fa muna ganin kai ne bacacce mu shiryayyu ne wai kafiri ne ke gaya wa annabin Allah shi shiryayye ne annabin kuma bacacce ne kaga wannan shine tasmiyatul fusuqu wal kufru tasmiyatul kufri wal fusuqi bi asma'in muhabbaba kiran bata da kafirci da wani suna mai daɗi shi annabi nuhu shine shiryayye amma kaji wai su suke ƙoƙarin jingina wa ɓata su kuma suna jingina wa kansu shiriya an gane magana da kyau ko annabi nuhu me yace musu ƙala sai yace ya ƙaumi ya ku mutane na laisa bi balalatun ni ba ɓatacce bane walakin ni rasulun min rabbil alamina haka ake martani in mutum ya ce wani akan bid'a kake ka ta ni ba dan bid'a bane kuma wannan abin da nake ba bid'a bane kai kai ne kake kan bid'a wallahi haka ake ba a bari in aka zo fagen ta Allah da sunnar manzon Allah duk wanda ya faɗa maka to ka gamiyar masa da martani kar ka yadda ka daga mar kafa domin matsalar shine in ka daga mar kafa wawayen mutane sai su dauka shine da gaskiya haka dai ko ba haka ba sai su dauka shine da gaskiya yasa annabi Musa idan ka je kana karanta yadda suka kare da Fir'auna abin zai baka ban kaye da burgewa ka gane yadda ake da'awa yayin da aka zo ana ɗora mutane akan hanya ta daidai sai aka samu wani munafiki yana ƙaryata abin da kai kake ƙoƙarin ɗora mutane to ba a raga masa dan raga masa ɗaya ne daga cikin hanyoyin da wawaye za su yi amfani da ita wajen ɗaukarsa a matsayin mai gaskiya jama'a kun fahimci maganar da kyau ko yasa malaman ba su raga Abdul Jabbar ba duk abin da ya sai sun fito sun yi martani saboda in aka ki a mai da martani aka bar shi wanda ba shi da karatu sai ya dauka cewa Abdul Jabbar akan gaskiya yake jama'a haka ne ko ba haka ba yasa dole karatu akwai ana yi ana mai da martani kawai dai kar ka mai da mai da martani shine abin da kake yi a wajen da'awa saboda anan kuma sai ka watsar da ƙoƙarin karantar da jama'a haƙiƙanin fara'idu na addininsu sai a wayi gari ba a karantar da su ba an tsaya mai da martani to amma sai ka kasabta abun biyu a matsayinka na mai da'awa ko kuma in ka zo karatunka ya zama bangare biyu bangaren farko kana nuna mutane waye Allah bangare na biyu kuma kana kokarin nuna musu da'awar su wane da wane da irin masu da'awa ka zafa ba akan gaskiya suke ba sai ya zama ana tafiya da fuka-fuki guda biyu fuka-fuki na farko shine gane Allah da yadda za a bauta mishi fuka-fuki na biyu shine karye da rugurguza da'awar waɗanda ba waɗannan hanyar suke bi ba na fata an fahimci magana annabi musa fir'auna me yace masa yace masa wa inni la'adunnuka ya musa masbura na fata an fahimta ko masbura annabi musa ina ganin sihiri kake fa wannan da'awar taka ba ta gaskiya bane matsafi ne kai sai annabi Musa ya ce to laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira sai ce wa inni la adhunnuka ya fir'auna masbura yace ka san ne babu wanda ya saukar da waɗannan in ba Allah ba duk abin da nake magana akan sa ka san Allah ne turo ni kai fir'auna ka sani in ma mabiyanka ba sani ba kai ka san haka da haka ni ina ganin kai halakakke ne kawai ba akan daidai kake ba kaga annabi Musa ya mayar masa da martani haka ne ko ba haka ba to haka ake yi yasa annabi Nuhu anan sai yace ni ba batacce bane amma ni manzon Allah ne da Allah ya turo ni sai yace uballigukum risalatu rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na wa ansahu lakum kuma ina muku nasiha wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna kuma na san abin da baku sani ba daga gurin Allah a matsayina na annabi manzo akwai abin da wallahi tallahi baku san shi ba kuma ni na san shi annabi nuhu ya gaya musu jama'a kun fahimci magana sai ce awa ajabtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum yanzu mamaki kuke yi saboda gargadi ya zo muku daga gurin ubangijinku Allah ya ɗauki wannan da'awa ya danka wani mutum daga cikinku shine abin yake baku mamaki ba ku yadda ba saboda sun ce idan Allah da gaske yake yi ya turo musu mala'ika haka suka ce laula unzila alainal mala'ikatu auna rabbana na rabbuna Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira sai ce yawma yarawna al mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura suka ce me yasa Allah ba zai turo mala'ika ba kawai zai turo mana mutane ƴan uwanmu ya ce wai mai wa'azi si mana wa'azi kuma inda mala'ikun aka turo sai su fita da gudu su ce ba za su bi ba in aka yi magana sai su ce ya Allah ba zai turo dan adam kamar mu ba zai turo mala'iku suna firgita mu kafiri kenan yahudu tuba babu ko ba haka bane jama'a sai ya za a yi ba za a turo mana mutane ƴan uwanmu ba kawai za a turo mana mala'iku wasu mutane da fuka-fukai da gashi ai ba za mu iya nutsuwa mu saurare su ba kafiri kenan to amma da Allah ya turo kuma mutanen irin su sai suka ce a mala'ika ya kamata a turo auna rabbuna ko kuma ubangijin da kansa ya zo mu ganshi ya ce ni na aiko wannan ku bi shi wai Allah ne zai zo yana bi anguwa anguwa jama'a layi layi gari gari yana kaddamar da manzanninsa yana cewa to wannan ne na turo shi ku bi shi Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim sun yi girman kai a karan kansu sun ce ba za su ba sai Allah ya zo da kanshi wa atau utuwan kabira sun yi taurin kai taurin kai mai girman bala'i za su gamu da ni a gobe kiyama an gane magana da kyau ko to shine yake cewa haka to Allah ya ce fa kazzabuhu suka karyata annabi Nuhu Allah ya ce fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki muka tsayar da shi tare da wanda suka yi imani tare da shi a cikin jirgin ruwa Allah ya ce wa aghraqana allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin muka dilmiyar da waɗanda suka karyata da ayoyinmu domin sun makance wa gaskiya ay amal qulubi anil haqqi wal iman sun butulcewa sun sun kaucewa yin imani da gaskiya da abin da annabi Nuhu ya zo musu da shi an gama da annabi Nuhu sai Allah ya sake karkatawa zuwa ga adawa sai ce wa ila adin akahum huda ka tuna da ainihin wato adawa da ɗan uwansu ka duba girmamawa irin ta Allah kafirai ne amma Allah sai yana cewa ɗan uwansu annabi hudu kar ma su ji ana kyamarsu su ki karɓar da'awar akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ka gani shi ma da yazo farkon abin da yace musu abin da ya gina da'awarsa akai shine abautawa Allah ibudullah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah koma bayan shi afala tattaquna annabi hudu yace yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ba qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi to bari ka ji waɗanda suke kafire daga cikin mutanen annabi hudu he suka ce inna lanaraka fi safahatin mu muna ganin kai wawa ne kalma ta yi muni ka kalla annabin Allah manzan Allah ka ce masa wawa inna lanaraka fi safaha muna ganin kana cikin wauta da rashin hankali wa inna lanazunnuka min alkadhibina kuma kai ƙarya kake fa muna zaton abin da ka zo da shi ba gaskiya bane to me yace musu qala ya qaumi laysa bi safahatu sai ce kai jama'a ta kuji wallahi ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamina sai dai ni wato manzo ne daga ubangijin halittu uballigukum risalati rabbi ina isar muku da saƙon ubangiji na ne wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne amintaccen mai nasiha ma'ana ba zan ci amanar ku in zo in dora ku akan abin da ba daidai ba da sunan nasiha a zan gaya muku abin da yake haka yake daga gurin Allah subhanahu wata'ala abin da duk na faɗa muku nan da gaske ne sai sake ce musu awa ajibtum an ja'akum dhikirun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum yanzu kuna mamaki kuna ainihin wato tunanin wai me yasa Allah zai turo wani mutum daga cikin ku ya turo ku ya turo hidan ya zo ya muku gargadi da wa'azi sai ce wadhkuru iz ja'akum iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh to ku tuna da ni'imar da Allah ya yi muku da ya mai da ku ku ne mayau bayan mutanen annabi Nuhu wa zadakum fil khalqi basta Allah madaukakin sarki ya ƙara muku ƙarfi ya ƙara muku girman jiki bayan wucewar mutanen annabi Nuhu sai ya ce fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihuna ku tuna ni'imomin Allah ko za ku rabauta duniya da lahira kun ji yadda aka kare da mutanen annabi Hudu me suka gaya masa ƙalu he suka ce masa aji ita na li na abudallah wahadahu ka zo mana ne dan mu bauta wa Allah shi kadai wa nazara ma kana ya abudu aba'una mu bar abin da ubanninmu suke bautawa fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqina abin da kake mana alƙawari cewa idan ba mu bu ba Allah zai mana na azaba to yazo din in dai da gaske kake yi ka ji wauta da rashin hankali ai kamata yayi ka ce in har abin da ka zo mana da shi ya kai hudu gaskiya ne to Allah ya bamu ikon ganewa mu bi ba shi kenan ba amma ka ce in abin da ka zo da shi gaskiya ne to ai mana ruwan azabar da kake mana magana akai kaga wannan kai ka hallaka kanka da kanka kaga kenan in ya tabbata gaskiya ne to ko za ka sha ruwan azaba to ya tabbata gaskiya ne ko bai tabbata ba ya tabbata don haka dole Allah ya azabtar da su don fahimtar wanda ya zo ma da ita to wannan shine addinin Allah amma in ka ɗauki ɗabi'a na cewa ba za a yi ɗin ba an yi kaza ɗin an yi kaza ɗin to wannan kafirai ne suke wannan irin maganganu an gane maganar da kyau ko qala annabi hudu sai ya ce musu qad waqa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab Allah madaukakin sarki yayi muku ya yi fushi da ku kuma ya ainihin wato jefo muku da ƙazanta a tujadiluna ni fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yanzu kuna jayayya da ni cikin wasu sunayen gumaka da Allah da kansa bai sa min suna ba ku ne kuka kirkiro su da ku da ubanninku fantaziru inni ma'akum minal muntazirina to ku saurara ni ma zan je in gaba ci gaba da sauraro zan ga me Allah zai hukunci tsakanin ni da ku Allah ya ce fa an jaina ku sai muka tsayar da annabi hudu wallazina ma'ahu bi rahmatin minna da wanda suka yi imani tare da shi da rahamar mu Allah ya ce wa qata'ana dabiral ladina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minina muka tsintsinke ƙarshen waɗanda suka ƙaryata da ayoyin mu sun mutu suna kafirai ba su yi imani ba to kaji yadda aka kare da mutanen annabi annabi annabi hudu annabi salihu Allah ya ce wa ila thamuda akahum akahum saliha ga kuma yadda ta kare tsakanin annabi salihu da mutanansa samudawa me ya faru qala ya qaumi ibudullah shi ma abin da ya fara ce musu jama'a muhallin shahid din mu fa shine qala ya qaumi ibudullah wannan shine muhallin shahid din mu ma'ana duk annabawan nan gaba ɗaya me suke cewa ayi abauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wannan shi ne muhallin shahidinmu shi ne ainihin wato abin nan ɗin maganarmu malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah kuma bayansa qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haƙiƙa wato hujjoji da dalilai sun zo muku daga ubangijinku sai ce hadhihi naqatullahi wannan taguwar Allah ce an gane magana da kyau ko taguwar Allah kai yanzu a ce maka wannan dokin Allah ne ba za ka yi takatsantsan da shi ba to annabi salihu ya ce musu wannan taguwar Allah ce don haka ku yi hankali da ita lakum aya aya ce a gare ku fadaruha ta akul fi ardillahi ku batta ta ci daga cikin abin da Allah ya tsirar a doron ƙasa wala ta masuha bisu'in kar ku same ta da wani cutarwa ku shafe ta da wani cutarwa fa ya akhudhakum azabun ali wallahi azaba mai radadi za ta same ku wadhkuru annabi salihu yace wa samudawa ku tuna id ja'alakum khulafa'a min ba'di adin Allah madaukakin sarki ya kalifantar da ku bayan suwa adawa mutanen annabi waye hudu to da wannan ne malamai suka ce kenan daga annabi hudu a annabawa da manzanni sai wannan annabi eh sai annabi salihu a annabi hudu dai an gane daga annabi hudu sai waye kuma annabi salihu ne muke magana yanzu a kansa an gane magana da kyau ko yasa yace ku tuna lokacin da kuka zama ku ne kalifofin mutanen annabi waye annabi hudu adawa na fata an fahimta to kaga haka tarihi yanzu kenan qur'ani ne ke jero mana daga wane bayan ya shuɗe sai wani bayan ya shuɗe sai waye to duk wani tarihi da za a baka a duniya wanda ya saba wa wannan abin da ya zo a cikin alkur'ani ƙarya ne kowaye kuma ya faɗe shi billahi allazi la ilaha illa huwa an gane maganar da kyau ko daga nan ne ake ɗaukar yadda rayuwar annabawan nan take da kuma daga wani sai waye daga wani sai waye kaga Allah ya faɗa wa mutanen annabi Nuhu abin nan masana annabi Salihu an mutanen annabi nuhu abu na hudu cewa sun gaji annabi waye mutanen annabi nuhu to mutanen annabi salihu kuma sai Allah yake gaya musu sun zamanto khalifofin mutanen annabi waye hudu to haka abin yake tafiya an gane ko wa bawwa'akum fil ardi kuma Allah ya ba ku ainihin wato mazauni a doran ƙasa ai askanakum wa anzalakumul arda tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyuta kuna gine-gine a cikinta kai har ma ta kai kuna sa hannu ku fasa dutse ku yi ɗakunan ku a ciki Allah ce fadhkuru ala Allahi ku tuna ni'imomin Allah da ya muku wala ta'asaw fil ardi mufsidina kar ku tafi a doran ƙasa kuna masu barna Allah ya gaya mutanen Annabi Salihu wannan me ya faru qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi mutanen banza a cikin mutanen Annabi Salihu ya suka faɗa lil ladhina stud'ifu ga wanda suke masu rauni liman amana minhum wanda suka yi imani da annabi salihu a cikinsu sai suka ce a ta'alamuna anna salihal mursalun min rabbih yanzu kun san cewa annabi salihu nan Allah ya turo shi ne daga gurin ubangiji qalu sai su masu imanin suka ce inna bima ursila bihi mu'minuna mu mun yi imani da abin da aka turo salihu da shi kaga sai samu wanda suka yarda da shi qala alladhina istakbaru wanda suka yi girman kai sai suka ce inna billadhi amantum bihi kafiruna kaji ko ku kuma imanin da kuka yi to mu kuma mun kafirce wannan imanin karara ba wani inda inda inna bima ursiltum bihi kafiruna mun kafirce wa imanin da kuka yi da annabi salihu ba ruwan mu da shi fa aqarun naqata Allah ya ce suka danna wannan taguwa suka yanka ta wa atau an amri rabbihi suka yi girman an amri rabbihim suka yi girman kai dangane da umarnin ubangijinsu wa qalu ya salihu bayan sun danna taguwar sun yanka ta sun yi girman kai wa Allah sun ce wa mutanensa mu mun kafirce wa imanin da kuka yi da shi da abin da Allah ya turo shi sai kuma suka ƙara magana ta hudu suka ce i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalina abin da kake alƙawarin zai same mu na azaba in ba mu bu ba yau din zanzun nan ka turo shi ka ce Allah naka ya turo shi me ya faru Allah ya ce fa akazathumur rajfatu sai tsawa da girgiza ta kama su arrajfatu ai bi ma'ana alzalzalatu shadidatu aw sayhatu tsawa ko girgiza mai karfi wanda idan aka girgiza zaka ga bangorin masallacin nan ya kifo akan mutane Allah ya sauwaƙe to wannan Allah ya musu mutum yana gida malam sai ya ji kawai ginin sai yana rugugi yana haka yana haka sai dai ya ji kawai rufi ya faɗo akan shi daga nan sai a dirkakar da ke kasa kuma tun daga nan kuma har wutar jahannam fa akhadhathumur rajfatu Allah ya ce tsawa da girgiza ta kama su fa asbahu fi darihim jathimin sai ga su a durkushi a cikin gidajensu wani yana tsaye ya san dare ya mutu wani yana kwance ya mutu wani ya falle a guje sai Allah ya ce yi mun fasta kawai sai ga mutum ya kame dan bantan uba ya tafi lahira ya tafi jahannam Allah malam Allah kafiri malam Allah ya ce fatawalla anhum annabi salihu sai wanta kalar da sha'aninsu wa qala ya qaumi yace ya ku mutane na laqad ablagtukum risalata rabbi haƙiƙa na isar muku da saƙon ubangiji na wa nasahatu lakum na muku nasiha cewa ku bauta wa Allah yace walakin la tuhibbuna an-nasihina sai dai matsala ku ba ku san masu nasiha ba ku kaunar mai nasiha duk wanda yazo zai muku wa'azi ba ku kaunar shi ku ce an matsa muku an takura muku ai malam wallahi tallahi duk mutumin da ya watsar da Qur'ani yawanci kalar da maganganun Allah a gefe wallahi ba zai rayuwa mai kyau ba duk wani sako da duk wani bayani da za a gamsar da kai ka fahimci me ake so ka yi yana Qur'ani ba jama'a yana Qur'ani duk abin da ɗan adam zai inganta rayuwarsa da shi ta duniya da ta lahira Allah ya killace shi ya taskace shi ya makare shi a cikin alkur'ani abin da ya rage shi ne ka bibiye shi ka karanta ka fahimta kuma babu inda za ka fahimci rayuwa ma sai kana karanta kisar annabawa da yadda suka kare da mutanensu da irin haƙurin annabawa na da'awa malam da kayayyakin baƙin ciki da mutanen suke ainihin wato cusa musu ka kalli annabin Allah da manzo ka ce masa wayawawa inna lanaraka fi safahatin muna ganin kai wawa ne shi yasa Allah da ya tahi bawa manzan Allah haƙuri sai ya ce wasu bir kama sabara ulul azumi ka yi haƙuri kamar yadda manyan manzanni suka yi haƙuri saboda irin maganganun da aka gaya waɗancan annabawan su aka dinga gaya manzan Allah wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ƙalu Allah ya ce suka ce ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikiru ya kai wannan da aka sauke wa alqur'ani innaka ka duba sanda suka yi harfani da har inna wanda harfu nasbin ne wa tauki innaka lallai tabbas kai dinnan la majnunun wallahi mahaukaci ne annabin Allah babban manzo da babu kamarsa a duniya ka kalle shi ka ce wai mahaukaci ne kawai saboda ya ce ka bauta wa Allah shi kaɗai kuma wai da wannan ne ake cewa wai mu ƙaunaci kafirai wai mu zauna guri ɗaya mutane suka gaya wa annabawanmu baƙaƙen maganganu suka zazzage su suka ci mutuncinsu da zarafinsu kuma wai yanzu dole sai ka haɗa layi da su Allah ya sauwaƙe ya ce na muku nasiha na faɗa muku na ce ku bi Allah walakin la tuhibbuna an-nasihina sai dai matsala ku ba kwa san masu yi muku nasiha an gama magana akan Annabi Salihu da mutanansa Samudawa sai Allah ya ce wa Lutan ga kuma Annabi Lutu id qala liqaumihi atatuna al-fahishata lokacin da yace wa mutanansa yanzu za ku ba alfasha za ku je wa alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamina ba wanda ya rigaye ku akan wannan shegantaka a duk duniya gaba daya ku kuka fara sunnan tata dama annabi ya ce man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama duk mutumin da ya kawo mummunan aiki cikin jama'a ya dasa shi yanzu duk abubuwan nan da ake a social media da 'yan matan tiktok kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun mal'unat al'inuhunna fa innahunna mal'unatun la'anannun mata marasa mutunci da suka sunanta wa 'yan mata ɗaukar hotuna da ɗaukar jikinsu da rawa da waƙa suna yaɗa wa duniya fasadi na rantse da Allah duk wanda ya sunanta wani mummunan abu a Facebook ko a TikTok ko a Twitter ko a ina ne ka yaɗa wata ɓarna annabi Muhammadu ya ce duk wanda ya koyi da kai akan wannan ɓarnar to za a dinga baka yadda ka san shiya ne in ka je ka sayi shiya duk wanda ya zo ya abin nan kana samun ayi abin nan ko ana shigar maka ko to na rantse da Allah haka ake shigar ma da zunubin duk wanda ya aiki da wannan abu amma mutane da ke ba su san bala'in da suke ɗeba wa kansu ba ko rubutu kai kai ƙarya ko ka faɗi maganar banza ka watsa duk wanda ya sharin ba ya yi sharin ƙarya ba yana da zunubi kana da zunubi kai ma tunda kai ka ɗora saboda haka mu yi hankali shi yasa annabi muhammadu wani sahabi da ya zo zai masa nasiha sai ya ce kuffa alaika haza ka riƙe wannan wannan sahabi sai ya ce a na hannu mu'akhadu da bima na takallamu bihi ya rasulallah yanzu hatta maganar da muke za a kama mu da ita sai manzo Allah ya ce fa hal yakubbun nasu ala manakhirihim aw qala ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim akwai ma abin da yake kifa mutane a cikin wutar jahannama ai idan kaga an yi majaujawa da mutum ya je kasan wutar jahannama da fuska to sakamakon wata magana ce da ya faɗe ta wanda ba gaskiya bane ba sakamakon wata tabar gaza da ya yi a cikin addinin Allah ya sa Allah ya masa wannan majojowar ya watsa shi a wuta ta fuska amma mutane ba ruwansu mutum ya rubuta ya harba ya yi kaza ya yi kaza mutane ba ruwansu mutum ba zai zauna ya tsara rayuwarsa ya inganta ta ya gyara ta ya tsabtace ta daga dukkanin abin da zai zakke mata wanda yake mai muni wanda zai bata alakarsa da Allah ba ko me ya zo masa a rayuwa zai yayi shi kawai ya watsa shi cikin rayuwar shi ko yana da daɗi ko ba shi da daɗi ko yana da kyau ko ba shi da kyau ko haka Allah ya ce ko ba haka Allah ya ce ba babu ruwansa shi fa a rayuwarsa ba shi da tsari shi fa a rayuwarsa baya tantancewa shi fa a rayuwarsa baya tsaftacewa idan ma ya ganka mai kokarin tsaftacewa ne sai ce kai ma za ka yi ka bari ma'ana har mummunan fata ake wa mutanen arziki jama'a mutumin da duk aka ga yana kan addinin Allah maimakon a yi masa fatan ɗorewa ta haka rabu da shi ba dai ustazanci bane wallahi zai bari ba za mu bari ba in Allah ya yarda wallahi wallahi ba za mu bari ba insha Allah ta'ala wai shi ne fadar gaskiya wallahi zai daina na rantse da Allah ba za mu daina ba in Allah ya yarda bakin ka ya sa ruwawan kashi na rantse da Allah an gane maganar da kyau ko ma'ana wai kai tunda ba za ka yi abin da ya dace ba kuma ma duk wanda ya tashi zai abin da ya dace kai kuma kokari kake ya bari kai ba kai ba kuma baka so wani yayi Allah ya sauke da haka annabi ainihin wato Lut yace innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa kuna zuwa wa mazaje dan neman biyan bukatar sha'awar ku kuna barin mata bal antum qaumun musrifuna in ana neman mabarnata idan aka same ku an gama wa ma kana jawaba qaumihi Allah yace jawabin da mutanansa suka yi masa bai kasance ba illa an qalu face suka ce masa akhrijuhum min qaryatikum ku tattara su ku fitar da su dan haka korar masu wa'azi a gari jama'a da dauri da turowa daga Abuja a kama ka na fata ana fahimta wallahi tallahi ba yau aka fara ba kuma ba za a daina ba ai khutbar malam ce ta jiya bada addinu garibun fasayaudu gariban fatuba lil ghuraba haka addinin ya fara manzo Allah wannan abu ne bai gani ba jama'a annabi ya je wa'azi a Taif aka sa yara suka dinga jifan shi suka dinga jifan annabi Muhammadu har sanda aka karya masa ruba'iyya karya mar hakori da sori marawaici yace na ga jini yana kwarara akan rigar annabi Muhammadu saboda jifan da aka yi pau ya daki abin nan ɗinsa sanda haƙorinsa ya karye mala'ika kansa Allah da kansa ya ce ka je ka tambayi wannan manzan nawa ka ce me yake so a yi wa mutanen nan ma'ana Allah da kansa bai ji daɗin wulaƙancin da aka yi wa annabi Muhammadu ba mala'ika jibril ya ce ga annabin duwatsu abin nan ga mala'ikan duwatsu nan ya zo gurinka kawai umarni yake so ka bashi a haɗo na kudu da na arewa da na gabar da na yamma a matsi sai a buɗa sai a gawa zai ƙara motsi a cikinsu Allah kuma ba barin mu ya dun muke abin da muka ga dama ba ga mu a tarkon Allah ga mu da saban Allah kana hawa mota kuma kana saban Allah kana hawa mashin ka zuga da gudu kuma kana saba wa Allah in Allah ya ga dama sai ya turo wata akuya kana ɗari jama'a haka ne ko ba haka ba ko ya turo wani kare hakan nan wallahi idan Allah ya ga dama sai ya ɗaga mashin ɗin ta yi sama sai ya doka ka da kasa magana ka ta kare ai duk wanda kaga yana shagantaka barin sa Allah yayi wallahi barin sa Allah yayi to shine suka ce wai a fitar da annabi lutu da hida jama'ar sa daga cikin wannan gari innahum unasun yatatahharuna wai sa annabi lutu suna neman su tsarkaka daga abin da waɗannan mutanen suke ma'ana su ba sa neman tsarki Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat minal ghabirina sai muka ainihin wato tseratar da ita da shi da jama'arsa da suka yi imani sai matarsa tana cikin dilmiyayyu hallakakku Allah ya ce wa amtarna alaihim matar muka yi musu ruwa wani irin ruwa na azaba fanzur kaifa kana aqibatul mujrimina Allah ya ce kalli karshen mutanen banza ya ya kare mun gama da annabi lut da mutanansa sai Allah ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba ka duba yadda Allah ke gamawa da su malam wannan gajerin kissoshi ne yadda Allah ya karar da kafirai kuma yana faɗa mana ne don mu ma mu shiga taitayin mu Allah ya ce zuwa ga Madiyana da ɗan uwansu Annabi Shu'aibu qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu yace ya ku mutane na ku tsoron Allah ku bautawa Allah ba ku da ubangiji koma bayansa kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujjoji da dalilai na abota wa Allah shi kadai ya zo muku daga gurin Ubangijin fa auful kaila wal mizana bayan kun ta Allah da bauta to ku dinga cika awu da mizani wala tabkhasu nasa ashiya'ahum kada ku dinga tauye wa mutane kayan awun su wallahi wani bawan Allah ya kiran daga Taraba jama'a ba daga Taraba ba afwan ina jin daga Yola ba zan iya tana dai ko Taraba ko Yola har ya min text ma ya ce don Allah malam ku dinga wa'azi wa masu shinkafa da masu sai da shinkafa na garin Gombe wallahi tallahi malam ƙarara ya ce ni ina zuwa ina kasuwanci na shinkafa a garin nan daga taraba ina jin daga taraba ya ce ko daga yola ya ce malam abin da ake a wannan gurin abin da ake a wannan gurin wallahi babu kyau fa ya ce don Allah malam ku yi wa'azi mutane su ji tsoron Allah su tsaya su ci halal ɗinsu ya ce idan ka ga yadda ake wa buhunhunan shinkafa da yadda ake lalata ita kanta shinkafar abin zai baka takaici da mamaki ya ce wallahi in kai mai tsoron Allah ne sai dai ko ka bar kasuwar ko kuma dai ka sanya za ka yi ya ce abin ba kyau tauye mudu ko ta wannan fuska mana ko ta ina tauye mudu ake yi kowa mutane sun isu tsaya su ci halal sun yadda sun dage ya sun ci haram ƙananan masu sana'o'i suna cin haram jama'a wani abu da ya faru kwanan nan jama'a da ni ya faru ba da wani ba wani aiki ne muke yi sai muka sa wani ya mana estimate na kayan plumbing hakan nan kayan abubuwan ruwa na banɗaki da waye-waye ya zo ya estimate da ya ban estimate ɗin sai na ce masa to akwai wani wanda ɗalibina ne yana sai da waɗannan kayayyakin mu je shagonsa mu saya da muka je na bashi takarda da ya sauke kayayyakin ya rubuta dukkanin kudadensu da farashinsu da komai da komai sai gashi an samu ragin kusan naira dubu goma sha biyu da wani abu akan yadda shi wancan ma'aikacin ya bada estimate ragin kusan naira dubu goma sha biyu yana gurin sai na ɗauki takardar sai na ce masa wana kaga da ikon Allah mun zo mun samu sassauci ban nuna masa kowa ba ya bada over estimate bane sai na nuna masa mun samu sassauci akan yadda shi ya rubuta mana budar bakinsa sai ya ce to ai malam ai ka ce ɗalibinka ne na fata kun fahimci magana ai ka ce ɗalibinka ne ta iya yiwuwa wani abin ma bai ma sa ma kuɗinsa ba kawai ya baka shi kyauta ne to shi kuma yana gurin sai ya ce a'a malam ya ce na'am ya ce kaga wannan abin da na rubuta ma na sa ma kuɗinsa ya ce eh ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ko jacob ne ya zo haka zan rubuta masa ya ce kaga dai kai malam ne ko na ce kwarai da gaske ya ce to ko jacob ya zo haka zan rubuta masa ma'ana ba abin da ya kara ba abin da ya rage haka kudin abin yake jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko sai na ce masa na ce to amma ya aka yi ismi din ya zama daban da wanda shi ma'aikacin ya bayar da kai da ka zo sayan kaya gurin ka sai ya ce to ai malam gashi a tsaye ka tambaye shi sai na waiwaya na kalle shi na ce ya aka yi wallahi jama'a yadda kake nan baka ce uffan ba ko to shi ma bai ce uffan ba sai na ce to Allah ya sauwaje sai na ce ya haɗa mana kaya da ya haɗa mana kaya muka yi lissafi sai naira dubu goma sha naira dubu uku ta hauskai sai ya ce to malam bar wannan dubu ukun sai ya ce to yanzu wannan dubu ukun da na ce ka bari shine ihsanin da ni ne maka a matsayin malami na ne ka zo sayan kaya gurina na ya ce amma maganar an ba a bani istime wai in rubuta abin da ba haka yake ba ya ce ba na haka wannan ba wai da wani ya faru ba kuma shi wanda muka yi hakan da shi in karya nake masa ai ya san an yi haka ai mu maganar mu yanzu nan za ta fita yanzu nan ba idil tabasat idan ta fantsama ko ba haka bane so kaga matsalar mu mutane sun ki su tsaya su ci halal mutum ba zai daure ya haƙura da iya abin da Allah ya hore mishi ba shi ne a nan annabi shu'aibu ya ce wa auful kaila ku dinga cika abin awo wal mizana da mizani kowace rayuwa tana da awo tana da mizani jama'a wallahi hatta kai ma'aikacin gwamnati akwai awo akwai mizani time da kake ragewa a ofis awo ne da mizani za ka yi jawabi masu yadi suna ragewa ko suna sai da kala kaza a matsayin kala kaza awo ne da mizani duk wanda ya yi ba daidai ba ya san ba ya yi ba daidai ba ka shiga kasuwan nan jama'a ka je kana magana akan sayan abubuwa sai ka ji ana cewa wallahi wani ka yi hankali in ba haka ba za ka sayo jabu a matsayin mai kyau haka ne ko ba haka ba duka awo ne da menene da mizani tauye mudu ne jama'a ka yi hankali za ka sayi abu kaza mai kyau jama'a a nan kan kwana nan kan kwanar wannan titin in ka bi wannan titin na jikin gidan haruna garba kai tafi ba da ka je ka hau kan babban express ba to daidai kan kwanan express din daidai inda za ka hau ta hannun haka akwai mai sai da maganin kwari sai na tsaya a gurin sai na ce kwari sun dame ni a cikin ɗaki na ba maganin kwari na ce nawa nawa ne ya ce min ɗari hudu da hamsin hamsin ɗari hudu da hamsin hamsin ya haɗa min ƙwaya biyu ya bani ashe akwai wani ɗalibinmu a nan yana kallo na sai da na saya na ɗauki naira dubu ɗaya na bashi ya ban canjin naira ɗari na yanko kwana sai na ga ana ta samun hannu ana ta haka ana ta haka sai na daure dai na tsaya da daddare ina jin na tahi daga karatu ne ma daga nan sai na tsaya sai na sauke gilas ya ce akar makalla akar makalla ba gane ni bane ce wallahi ban gane ka ba ya ce ai muna zuwa karatu nan kaza kaza ya ce ayya ya ce malam na ga kamar ka sayi maganin kwari a nan na ce kwarai da gaske ya ce malam ka sayi ruwa wallahi kalmar da ya faɗa min kenan ka sayi ruwa da kananzir sorry da kananzir ka sayi ruwa da kananzir sai ce ɗauko ka shinshina malam sai na tsaya na turo leda na buɗe wallahi kafin na kai shi bakin hanci na daji kawai yawarin kananzir yana tashi ya ce ai kananzir ne kawai da ruwa da wasu abubuwa ya ce yi fakin ɗin mota sai ne fakin ya ce da Allah mu ƙarasa ga gidana anan na ce mu je muka je sai ɗauko man asalin original maganin ƙwari na fesawa mai kyau sai ce mun kaga wannan maganin ce ya ce wallahi in ka fesa shi a cikin ɗaki ƙwaro ko bai biyo ta gurin ba sunansa gawa da safe sai dai kaga sun taru sun yi wutsulutsu ɗinsu duk sun mutu sai dai a sa tsuntsiya a share su ya ce amma kaga wannan na ce ya ce wallahi in ka fesa shi ka fesa banza ya ce ni in za ka ji shawara ta malam in ka samu wani lambatu ka jefa su a ciki ka yi gaba sai ya ce ga guda ɗaya malam na baka kyauta ka je ka gwada shi wannan da ni ya faru ba wannan ya ba da labari ba da na tashi sai ban jefar ba sanda na je da su gida abin da na gwada na gani shine ba abin da wannan maganin ya yi to jama'a dan Allah in tambaye ku idan mai sai da maganin kwari na naira 450 akan tebur bai wuce girman wannan ba ya iya sa ruwa da kananzir jama'a ya cuci mutane ta ya muke cewa waɗannan shugabannin su je vila su mana adalci tsakaninmu da Allah mu ne miyagun kanmu ai malam ya faɗa mana a wadubar jiya wa wani mana uzalkata amwalihim annabi ya ce mutane ba za su hana zakar dukiyoyinsu ba illa muni ulqatar minan sama ba sai sai an hana su ɗugar ruwa daga sama sai Allah ya jarrabe su da fari manzo Allah kuma yace wa jawri sultani alaihim sai Allah ya dora shugabanni mugaye a kansu saboda haka muna da matsala sai mun gyara mu bi kissoshin annabawa mu jiya suka rayu da mutanensu wannan irin kalar wa'azi akwai wani malami ya rubuta littafi sunansa mawa'izul anbiya wa'azin annabawa me annabawa suka dinga jan hankalin mutanensu a kai wa'azuzzukan annabawa ka je ka karanta wannan littafi amma in ba haka ba jama'a muna nan da musulunci kullum muna cewa Allah muke so kullum muna cewa rahamar Allah muke so amma fa mun bar layin rahamar wallahi gaba daya da haka yace wala tabkhasu nasa ahya'a yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a doron ƙasa bayan Allah ya gyara ta yace zalikum khairul lakum in kuntum mu'minina yace wannan alheri ne gare ku inda kun kasance ku mu'minai ne jama'a dama mun ce wannan littafi za mu mai sharhi sama da yadda muka yi masa sharhi a baya saboda haka in mun zo gaɓoɓi muhimmai dole mu dinga tsayawa muna ƙara tattake abubuwa yadda ya kamata mu fahimci darussan nan abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inna billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh